بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين yau daya ga watan safar shekara ta dubu ɗaya da dubu arba'in da takwas wanda ya daidai da ɗaga wata ne sha biyar ga watan julai dubu da ashirin da shida miladiya wani majalisi na majalisar safe da muka yi karatu cikin littattafai yau za mu yi darasa na na iya laraba za mu yi darasa na ulumul qur'an zan fa za fara da wannan ne dan za ka yi wani wancan wata kofa za fara da da tafsirul aziz tafsirul karim rahman fi tafsiri kalam al-mannan na as-sa'idi قال يا كان تعاون مقدمة ya ce fa'iza ulima haza idan aka fahimci cewa ƙur'ani ubangiji ya saukar da shi don waraka ne don rahama ne don haske ne wa ulima fitikaru kulle mukallafin da ma'arifatin ma'ani za ka za a fahimci za a san buƙatuwan kowane baligi ya san ma'anin ƙur'ani wani ihtida bihi biha kuma ya shirye da shirya ta ƙur'ani wa kana haqiqan bil abdi sai zama wajibi ne ga bawa an yabula juhudahu ya yi ƙoƙari iya ƙoƙarinsa wa ya safari ahu kuma wato ya ya wato zaru duk wani ƙoƙari da iya iyakan abin da zai iya fi ta'allumihi wajen ya koya wannan ƙur'anin wa tafahumihi kuma ya fahimce shi da aqrabi turqi al-musila ila zalika da mafi kusancin wata hanya za ta kusanta shi zuwa ga fahimtar ƙur'ani wa kad kafa tafasirul a'imma hakika tafsirai na malamai sun yi yawa رحمهم الله لكتاب الله تفسير دسكي بصر القرآن ومن مطول تندب لتافي والذكر أو خارجا في أكثر بحوثه عن المقصود ya fita galibin abin da aka yi ba sai a cikin tafsirin ya fita daga asalin makasudin gane da mutane littafin Allah sai zama an shiga wasu maganganu mai nahawu ya bada kolin nahawunsa amma a cikin Qur'ani mai fiqhu ya bada kolin fiqhunsa a cikin Qur'ani da ya bayanin asalin abin da yake ma'anar Qur'ani kun san hakikanin makasudin tafsira na Qur'ani shine a gane ma isa sako ba wai a daga ba a shiga mas'ala wasu mas'ala ta fiqh ko wani abu ba ya nisa can can wanda ya kamata ya zama an karaita shi da rubutu ne a tattauna a wajen a can wajen ba a cikin Qur'anin ba shi ne ke cewa daga cikin abin da ya gani shine wasu masu tafsiri maimakon su tsaya su yi bayanin Qur'anin sai zama kaɗan suka yi amma sai suka yawaita bayani kan wasu illimka kuma wanda ba shi alaƙa da Qur'ani har ma ilimin balaga da bayar sauran zaka wasu duk sun cika tafsirin su da shi wa min muqassirin ko wanda yake da gazawa yaqtasiru ala halli ba'd al-alfaz al-lughawiyya wanda ya gajarta akan kawai ya takaita akan kawai bayanin wasu da fil lafza na yare amma ba zai tafsirin ba shi ma wanda kaga ba gane ba ai in ka tsaya kawai mutumin lugha din ka dinga bayani ai ba za a gane ba بقطع النظر عن المراد ba tare da wato lura da abin da asalin makasudin da yasa ubangiji ya saukar da ayan ba shine a samu shari'a wa kana ladhi yanbaghi fi zalika abin da yake ganin ya dace da shi malam an yaj'al al ma'ana an yaj'al al ma'ana huwa al maqsud idan ya mai da ma'ana ita ce makasudi makasudi sa tafsiri wal lafzu kuma lafazi wasilatun ilayhi tafarki ne tsani ce tsani ne wanda zai kai mutum zuwa ga wato asalin asalin ma'anar saboda haka fa yanzuru fi siyaqil kalam sai ya lura da siyaqi makoran da ubangiji ya koro maganar sa wa masiqal adli da abinda saboda shi aka aka kawo wannan magana saboda haka sai ya faɗi asalin maqsudin tafsirin tafsirin wato ma'anar wa yuqabilu bainahu wa bain nadhirihi sai ya hada tsakanin wannan wannan ayar da kuma kwatankwacin wannan ayar da ta zo fi mawdu'in akhar a wani a wani bigiran daban ويعرف أنه سيق لحداث الخلق كما يفهمتي yana sane da cewa wannan ayan an kawo ta ne saboda ashe da bayi kullum dukkansu alimihim wa jahilihim masanin su da wanda ba masanin su ba habarihim wa badawihim yan birnin su da kuma yan kauyen su in ya fahimci haka kaga sai tsaya yana bayanin inda kowa zai gane saboda a cikin qur'ani akwai abin da yake na jahili ne akwai abin da yake na jahili da malami فالنظر لسياق الآيات كلو زوا ga siyakin ayoyi ma ma al-ilmi bi ahwal ar-rasul tare da mutun ya san yanayin hali karina na hali na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wa sirati da kuma sirarsa ba ashabi sirarsa abinda ya gudanar da yanayin dabi'a su tare da sahabbansa wa adaihi da kuma makiyansa waqtan nuzulihi lokacin da aka saka masa da ayar min a'zami ma yu'inu ala ma'rifati yana daga mafi girma abinda zai taimaka wajen a fahimci sa'un qur'ani musamman ayan jihadi musamman ayan jihadi ayan jihadi baka gane ayan jihadi kawai dan ka karanta ta tsandaurinta a ayan qur'ani sai ka koma wajen ahwalar rasulin shi kansa da kuma siratu ma ashabi da kuma siratu ma ada'i sai zaka fahimci inda zaka dan bakata in ba ka ba sai mutum ya je koma ya zama ya zama dan boko haram shi ba min a'zami ma yu'inu ala ma'rifati wa fahmi al-murad minhu da kuma mutum ya fahimci abinda ake aka nufata da wannan da wannan sabon khususan musamman idan zamma ila zalika ma'rifatu ulum al-arabiyya idan ya hada tare da haka sanin larabci sanin larabci na taimakawa duk wanda bai san larabci ba akwai wanda daga baya suka to wanda su fasa alqur'ani yaran su su ga wasu abul ala mawduri da mutanen indiya musamman kawai galibi sun tsaya su shara su fasa alqur'ani da yaran su to aka samu kuma khalal a wata a fasara su an samu matsala tare sosan gaske saboda larabci yana taimakawa wajen mutum ya fahimci asalin sabon qur'ani ko da haka an yi tarjama za ka ji malamin rubutu da ya fasara sai ya ce tarjama ma'anonin qur'ani ba tarjama qur'ani ba wanda ya kyauta kuma ya kyauta da yace fasara ma'anonin qur'ani ala ikhtilafi anwa'iha tare da wato bambance bambancen ilmuka da larabcin duka zaka ga in ka in ka san wani larabcin ka san balaga ka san larabci ka san adabi to zai taimake ka wajen fahimtar qur'ani amman wuffiqa lidhalika duk wanda aka dace da shi zuwa ga wannan ilmuka lam yabqa alaihi ila al-iqbal ala tadabburihi babu abin da mishi saura sai dai ya tun ya tashi haikan wajen tadabburin qur'ani wa tafahumi kuma ya nemi fahimtar sa ta hanyar dogon bincike da nazari wa kasar tafakkur fi alfazi kuma ya yawaita tuntuntuni akan lafazan qur'ani wa ma'anihi da ma'anonin sa wa lawazimiha da kuma lawazim na qur'ani din abinda qur'ani yake yake lazimtawa yake hukuntawa na sako wa mata zammanahu da abinda ya kunsa wa ta dullu alaihi da abinda qur'ani yake yake nuni zuwa gare shi yake kira zuwa gare shi mantuqan abinda yayi karara ya faɗa karara a mafhumu da kuma abinda ake fa'idantarwa daga daga fahimta fa idza bazala wus'ahu idan yayi iya kokarin sa fi zalika farrabu akramu min 'abdihi to zai san kuma ubangiji ya fi karamci ya fi girma a gabawansa falabu da an yafta alaihi ubangiji yana da karamci mabawa to idan ya tsaya ya san wannan ilmuka din falabu da an yaftaha alaihi min ulumihi umuran dole kuma zai samu kuma a cikin qur'ani din ubangiji ya mishi fatahin wasu ilmuka la ta la tadkhulu tahta kasbi wanda ba za ta shiga wannan fahimta da ubangiji ya kimsa masa bai shiga karkashin kokarin sa ba kawai yana cikin karanta qur'ani shi ubangiji ya bashi wani wasu ilmuka a cikin qur'anin wanda kuma wannan kuma karamcin ubangiji ne amma dai sharadin shi ne yayin da zai shiga ya san ya san larabci ya san kaza ya san kaza ya san kaza ya iya hada tsakanin wancan aya da wancan aya to shi kenan kaga sai ya fahimci sai ya fahimci abin nan mu kara shi mu kara shi wannan mukaddimar ya ka ba ta da yawa eh walam ma manna albari alayya wa ala ikhwani sai idan da ubangiji yayi min ni'ima a kaina ya kuma mai yan uwana ni'ima bil ishtigal bi kitabihi al-aziz da shagaltuwa da littafinsa mabuwayi bi hasab al-hali la'iqati bina gurwadan hali da muka tsinci kanmu wanda ya dace da mu ahbabtu an arsa min tafsir kitabillahi ma tayassara sai na yi kwadayi in yi wani rubutu a cikin tafsirin littafin Allah abin da ya sauƙaƙa wa man nabihi Allahu alaina da abin da kuma ubangiji ya mana tanyi da ni'imar sa da shi na wato ilimi li yakuna tadkiyatul muhassilina saboda zama kamar tanatarwa ne lil muhassilina ga wanda suka suka wato samar da shi ilimi din suka san suka tahsilin ilimi da Qur'ani ya kuma tafkiyar al-muhas wa alatul musafsina kuma zama kamar ala kamar kayan aiki ne ga masu ne shiga shi Qur'ani da mun ba samun basira wa ma'uratul lisalikin kuma zama taimako ne ga wanda suke shiga cikin Qur'ani saboda su ƙara fece ɗabi'a su asalik shine wanda ke gyara ɗabi'arsa wal uqayyidahu saboda kuma in dabaibace rubuce fa'idoji da yake da alaƙa da Qur'ani wanda ni na sani khafa baya'i saboda kar ina gudun kai da ya tozarta wala yakun qasdi fi zalika illa an yakuna al-ma'na huwa al-maqsud maqsudi na ba wani abu bane a cikin wannan tafsirin illa sai dai in fito da ma'anan sa maqsudi na shine in fitar da ma'anar Qur'ani wala ma ashtaghil fi hal al-alfaz wal uqud a a ni ban ni ban ban shiga ciki saboda in tsaya ina tawar kwakwatsa bayanai ba in shiga cikin wasu lafuza na bayanai in ce zan yi bayanin su sosai ko kuma in zo in ce wasu abubuwa da suke da alaka da masail da masu karfi in zo in ce zan tattauna su bil ma'ana alladhi zakarta saboda ma'anar da na ambata maka wa da annal mufassirin saboda kuma su malaman tafsiri kada kafu man ba'dahu sun wadatar da wanda suka zo bayan su wajen yin wannan bayanin fa jazahu Allahu anil muslimin khair Allah ya saka musu alkhairi amma dai ni anan iya dan daurin sakon zan baka kuma abin da ya cika sakon sa kusan ya ya kula da salamul aqida a cikin tafsirin sa tafsirin tafsirin na zaku ga babu matsala aqida sannan kuma zubda na sakon qur'ani shi ta baka a wajen maimakon ya tsaya ce malam wala ce malam wala ce a sai ya haɗe maka shi a makora ɗaya kuma a lafazi mai sauƙi ya cika wannan ɗinsa alkawarinsa wallahi arzu ubangiji kaɗai nake roƙo wa alaihi a atamidu kuma gare shi nake dogaro an yassira ma qasatu ya sauƙaƙe min abin da na fata wa yadhallila ma aratu ya hore min abin da na nake so fa innahu illam yassirhu Allah da mu idan ubangiji bai bai huwace mun shi ba fala sabila lahu sulihi babu wani wata hanya da zan samar da wannan abin da nake na fata din وإن لم يعين عليه وإن لم يعين عليه idan ubangiji bai ba da taimako akan abin da na fata din ba fala tariqa ila nan al-abd ma'mulahu babu wani tafarki da bawa zai sami zai kai zuwa ga wato abin da yake fata na fatansa wa as'alu wa as'alu ta'ala ya ja'ala khalisan li wajhihi al-karim ina roƙon Allah ya sanya shi an tsaga fuskar shi ne mai girma wa an yafa'a bihi naf'al amim ya amfanar da abin da zamu faɗa a wannan tafsiri amfani gamamman amfani innahu jawadun karimun shi mai baiwa ne kuma mai karamci ne Allahu salli ala Muhammad wa Allahu salli ala Muhammad wa alihi wa sahbihi sallam taslima kathira sai ya cika wannan muka zo sai mu shiga cikin a fawaid din shi insha Allah wannan sura dawa masha Allah sai ku shiga shiga cikin al-itqan kai tsaye الاتقان في علوم القرآن ناو سي ساتي مي زرا فارش ولا ناو ناو نا العيون za mu tafi muna cikin babi na ma'arifatul hadari wa safari za mu tashi inda shi ke cewa wa minha ubiyal ladina yuqataluna satul hajji bala yace wa minha daga cikin ayoyin da suka sauko a halin tafiya fadin Allah ta'ala ubiyal ladina yuqataluna fadin Allah ta'ala an yi umarni ga wanda ake yaƙa su cewa an zalunce su kamar ubangiji yana ba su izini su ma su yaƙi أخرج الترمذي إمام الترمذي يا رويته عن ابن عباس دق عبد الله بن عباس قال يتي لما أخرج النبي صلى الله عليه وسلم لما أخرج النبي قول لما أخرج النبي من مكة لوكس من زلزال يفتح لك مكة قول لما أخرج الرزق لو قال لوكس أكفتر لشي لك مكة قال أبو بكر سي أبو بكر يتي أخرجوا نبيهم سن فتد أن نبنسو لا يهلكن لا سهلك قوة قول يهلكن لا أهلك الدسو فنزلت وانا آية تسوكا wannan ruwaya ce ne qala ibn al-hassar ibn al-hassar yace wastanbaba ba'dhum min hadha al-hadith wasu daga cikin malamai sun yi istinbati daga wannan hadisin annaha nazala fi safar al-hijra cewa wannan ta sauko ne a cikin wata tafiya da aka yi na na kauran mazala zuwa madina wa min hada daga ciki alam tara ila rabbika kayfa madda dhilla al-aya qala ibn habib ibn habib yace nazala bi ta'if ta sauka ne a ta'ifa walam aqif ala mustanadin amma asyuti ke cewa ni ban ga madogaransa ba na yi ta bincike amma ban samu madogaransa ba a wajen daga magana ta ta da rauni kenan wa min ha daga ciki a gaban Allah ta'ala innal ladhi farada alayka alquran lalle wanda ya fallanta maka qur'ani da duka ila ma'ad zai mai da kai zuwa makomanka dan da duka ila ma'ad wasu ka ce wato zai koma da kai zuwa ga zuwa ga wato makka din inda wato aka haife ka za ka je kana mabuwayi kana mai karfi a kansu ɗaya daga cikin fasarori ne ba ita ce fasaran ba da kare ba da shi ne malai ya kawo wannan masa- ma- wannan magana ya ce nazala ta sauka ne bil juhfa a juhfa fi safar al hijra a lokacin da manzon Allah yake tafiyan kauransa yake tafiya na hijiransa kama akhrajahu ibn abi hatim kamar da ibn abi hatim ya ruwaito an al-dhahhak daga dhahhak ibn muzahim wannan dhahhak ibn muzahim eh, eh, shi shi ba sahabi ne ba yana da mutum tabi'ai ma- masu tafsiri wannan magana sa sai an bincika an ga haka din ne amma dai wasu daga cikin malamai sun faɗi wannan maganar akwai maganar zahid ibn jabr shi ma ya faɗa akwai atiya ibn ah, wannan ah, atiya al-aufi hadith al-aufi shi ma ya faɗi wannan tafsirin akwai sa'id ibn jubair da ke tsammani shi ma ya faɗa cewa dai wannan ayi ta sauka ne a lokacin da a mazala yake hijiransa sai ubangiji ke ga ke kwanta mushi da hankali cewa jin da kana son wannan wannan gari na makka to nan gaba ubangiji zai dawo da kai ne da girman ka da kuma wato buwayan ka to ku zuwa ku gani idan ya tabbata wannan abin da suka faɗa da yi mishi wani alƙawarin da cika mishi wani alƙawarin shekara nawa akai shekaran farko eh a shekara ta takwas aka bu- aka yi fatahu makka to kaga shekara wani takwas akai shi kaga annabawa ma ana iya musu suna iya zuwa su yi ta addu'a amma ba za su ga ijaba ba sai bayan shekaru da dama sai da bayan shekaru da dama kar mu dinga yawaita cewa duk yayin da muke addu'a sai an ansa a lokacin tsakanin wannan alkawarin ji cewa za a za ka dawo akwai alkawarin kuma da aka bazala shi ma bai ma gani ba shi lokacin fatahu fatahu al-faris wa ruh cin yaki farisawa da- muta- da da kuma ruwa turawa a lokacin a bazala shi bai gani ba amma an masa alkawari kuma ya faɗa amma bai gani ba har sai da kuma ga Allah sai dai da kawai abin da ubangiji ke masa nan na ya- ya- ya ya mulmulo masa duk abin da zai faru a gaba ya dan ba ya nuna masa faifai ya abin da ya gani kenan amma ka ga shi bai gani ba saboda haka akwai abin da kai mai da'awa ko kai mai kantarwa ko kai mai mumuni karkar ga matsawa kai sai ka sami yabanya abin da kake yi Eh, ka dai daga baya kai alherin ubangiji kuma zai zai kai maka tufushin alherin ka daga baya ومن هذا daga أول الروم فقصة الروم غلبت الروم روى الترمذي إمام الترمذي يا رويته عن أبي سعيد دقى أبو سعيد الخدري يتي لما كان يوم بدر الوقت عند أكا يجن بدر ظهرت الروم على فارس سي روما sun samu nasara akan farisawa kusa rumawa a lokacin nan su kirista ne sun fi kusa da musulmai farisawa su kuma wato a bautan wuta suke yi da bautan rana da sauransu saboda haka su kaga kamar sun fi daidai da mushrikai fa a'jaba zalika almu'minin sai wannan abin ya ba mu'mine dadi ya burge su da suka ji dadi saboda kaga wanda suke kusanci da su sun samu nasara saboda haka ana iya zuwa kaga kafirai da kafirai suna faɗa amma kaga zuciyarka ta fi zuwa ga kafirin da ke kusa da kai saboda ko yaya in ya dan samu nasara shi ma zai kama cewa in suna faɗan Allah su ba ai to wanda ya san an fi kusanci da mu akan wanda su ba ruwan su ba wanda ni suke yi fa nazala sai wani ayar ta fa alif lam mim ghulibat ar-rum da ghalabat ar-rum durwaya ce qira'a ce ila qawli ya zuwa fadan Allah ta'ala bi nasrillah qala tirmidhi imam tirmidhi yace ghalabat ya'ni bil fath haka haka suyuti ya fada ce ghalabat imam tirmidhi imam imam tirmidhi ba haka ya fada ba imam tirmidhi ya rawaito wannan wannan ruwayar ah, da isnadi mai rauni gaskiya daga Abdullahi Abdullahi bin Abdurrahman al-Jumahi daga Imam Zuhri daga Ubaydillah ibn Abdullah ibn Utba daga Abdullah ibn Abbas ya rawaito cewa manzo Allah ya faɗa al-Jumahi majhul ne al-Jumahi majhul ne sannan ya sake fitar da shi ta hanyar Atiya Atiya Adith al-Awfi daga Abu Sa'id al-Khudri Adith al-Awfi tafsirin sa kurke wannan Atiya riwaya da yake daga Abu Sa'id Atiya da'if ne na farko sannan kuma mudallis ne yana yin dungushe na isnadi to wani lokaci yana yin ruwaya daga wani rawi da ake kira Muhammad ibn Sa'ib al-Kalbi Muhammad ibn Sa'ib al-Kalbi an ma kaita shi muttaham ne ma da'if ne sosai to yana yin ruwaya da shi amma sai ya sa- ya mishi alkunya da Abu Sa'id kai idan ka idan ka je yana ruwaya daga al-Kalbi yace Abu Sa'id sai ka dan bana Abu Sa'id al-Khudri shi yasa shi Suyudi ana yake cewa daga Abu Sa'id Aziya ne ce daga Abu Sa'id ruwayan farko ruwaya ce da'ifiya wanda yake fitarwa ta hanyar al-Jumahi daga Az-Zuhri daga Ubaydullah ibn Abdullah ibn Utba daga Abdullah ibn Abbas haka wannan daga Abdullah ibn Abbas sai wannan muka ce ruwaya ce da'ifiya wannan to sai dai ya kuma sake ruwaitowa ta hanyar Aziya al-Aufi daga Abu Sa'id Abu Sa'id ba ce Abu Sa'id al-Khudri ba saboda haka zai iya ɗauka abu sai al-khudri ko kuma wannan rawu wanda ke rawaito tafsiri daga wajensa mai rauni al-kalbi saboda haka wato waya ta tashi aiki a wannan amma da ya rawaito da isnadi tabbatacce zuwa ga at-tauri daga habib ibn abi amra daga sa'id ibn jubair daga abdullahi ibn abbas wataƙila wannan idan ka hada shi da ruwayan farko na al-juma'i ya zama ya ya zama hujja amma dai ruwaya ce ta take ya shahara wajen malamai cewa wannan aya ubangiji ya saukar ita ne lokacin da mumunai aka yaki tsakanin rumawa da farisawa rumawa suka sami galaba sai musulmai suka yi suka suka farin ciki an gane an gane ko yace imamu tirmidhi ya ce wai ghalabat ya'ni bil fathi wato an kanta ta ghalabat imamu tirmidhi ya kawo ruwaya ne duka guda biyu kira'an guda biyu cewa hulibat da ghalabat yace ghalabat an rubuta daga Abdullahi dan Abbas ghalabat da hulibat a haka wajen halin duka sannan kuma yace hulibat ko ghalabat ghalabat yace kuma ruwaya ce ta Nasr ibn Ali Nasr ibn Ali ya kanta da ghalabat ba hulibat ba sai haka shi ya kawo duka guda biyu ne imamu suyuti ya nemi ya ihtisari amma kuma sai ya sai bai dauko sanar kin sakon ba wa min hada daga ciki akwai faɗin Allah ta'ala was'al man arsalna min qablika min rusulina al-aya wannan aya qala ibn habib ibn habib ce nazala bi baitul maqdis laylat al-isra ta sauka ne a baitul maqdis lokacin da aka isra'i wanda shi ma dai babu dalili a kansa shi da imamu suyuti bai kawo bai kawo bai kawo musanad din sana dalili ba amma ni ne wai tunda wai shi kawai ya ga cewa was'al man arsalna min qablika min rusulina ne tambaye su na zai gansu an sai riga jihar da su kenan to ai haduwa da su da muka da muka sani a tarihi shi da mutum maqdis da amma wannan ba lalle ubangiji yana cewa kai tambaye su a wani zai wata kila yana magana ka je ka ka je ka bujiro da abin da aka sauka musu a cikin daban su wata kila abin da yake magana kenan ba dole sai ana magana wai ka je kai maka da baka ba a malamai wani lokaci sai su dosa sai su dosa kawo isin batsun su na molanka Allah ya ji kansu akwai fadan Allah ta'ala wa ka ayyin min qarnin hiya ashaddu quwwa صوت محمد الآية قال سخاوي وما سخاوي يفعل أتين جمال القراء السخاوي من أشافر أبو الأكاني شد السيوطي أكوين كابر ذا أكوين رجما رجما ما بابو قريبا يتشبا dama ka duwa ga da yake dan Allah ake yi wannan bai hana ya dauko abin da shi ya faɗa ba tun malanta yake yi ya sa altafin sa tsakanin su wato karibu da ba zai ci ba yanda kasan wato a tam anjeri to haka ake yi wato tsakanin su abin ba ba wato ba san sauta ba juna amma duk da haka ka gani imamu su bi wanda bai hana shi je dauko ya jamal qurra wanda a cikin su ba akwai da ke cewa shi ya fara yin wanda ta da intiqan da kuma shi ma ta fara shakawu wanda cewa ba wanda ya rigaye shi ya ce abokin shi bai riga shi yi ba duk kusan dami ne kusan sinadarin littafin abu ɗaya ne ɗaya na cewa shi ya fara rubutawa shi ɗaya na cewa shi ma shi fara rubutawa wato ɗayan malamin shi ba ba ka shi yake faɗa ba kamar hajji da aka ga yadda ya nakali imamu sakhawi nakali daga cikin daga cikin tafansa da ya rubuta akan qur'ani jamal qur'a yace qila wasu daga cikin malamai sun ce innan nabiyya annabi lamma tawajaha muhajir ila ila ila madina lokacin da ya fuskanci madina a matsayin mai hijira wa qafa sai ya tsaya fa nazara ila makka ya kalla makka wa baka ya kuka fa nazalat sai Allah ta'ala ya saukar masa da ayata wa fa'in min qadhihi ashaddu quwwa ubangiji yana yana mishi tasiriya yana hakukutar da shi akan abin da ya faru kuma yana gaya mishi cewa wa wannan ba komai bane sunna ce ta annabawa kuma da wani ubangiji zai dawo da shi makadin da karfinsa da kuma wato buwayansa ta ma shi wanda bai kawo musalat ɗinsa ba wataƙila da ya tambayi sakawo da zai gaya mishi inda ya gani to amma kaga akwai rigima tsakanin su sai dai kawai ya iktifa'i da abin da ya faɗa a cikin littafinsa sai mu tashi wa min ha kuma sakawi kenan sakawi ta fuskan ilimin hadisi ya fi siyuɗe amma ta fuskan ta fuskan kasancewan shi ya shiga ta kowane bangare imamu siyuɗe ya fi ya fi shi zama mausu'a shi aw sau da'iratan fil ulum amma sakawi shi ma dai yana da yan nashi sharaka sosai a ilimin qur'ani da kuma ilimin sunna shadriya za mu tashi baiti na baiti na 41 ko abu amrihim wal yahsabi ibn amir صريح وباقيهم أحاط به الولا لهم طرق يهدى بها كل طارق ولا طارق يخشى بها متمحلا وهن اللواتي للمواتي نصبتها مناصب فانصب في نصابك مفضلا تعالوا كده uku eh sau ƙara ɗaya kuma bai shi ta amma na arba'in da ɗaya za mu tashi eh na za mu tashi ko ranar baka zo ba ko da mu fara daga wa ma aliyu amma dai haka mun karanta sai dai baitin baitin rawa laituhu ma anhu abul harith riba shine nake ta kokanto an yi shi ko an yi su duka biyu duka biyu an yi da eh an yi rawa laituhu ne to shi kenan to wa ma aliyu amma aliyu alkisa'i laqabinsa shine alkisa'i na'atuhu laqabinsa shine alkisa'i lima kana fil ihrami saboda lokacin da ya dauki harami fihi a can din tasarbala sai ya yafe da wani mayafi da wani gwado sai aka tamshi al-kisa'i rawa laythu ma'anhu layt yana riwaya daga wajensa abul harith riba al-kunya shine abul harith riba ya daji a qur'ani wa hafs da hafs huwa ad-duri shine ad-duri dai wa fi dhikri qad khala ambatansa ya gabata a baya hafiz duri kun ga yana ruwaya daga alkisa'i sannan kuma a can baya ya faɗa mana cewa yana yana ruwaya daga wato abu amr shi ne cewa huwa fi zikiri ambato kadakara ya gabata a baya ya gabata gashi ya faɗa yake cewa ina kullum sai in ce abu amr abu umar ne ko abu umar ad-duri shine hafs ibn umar ad-duri abu umar adduri shi ne ke cewa a faba ala yahya al-yazidi sai ba fa asbaha bil azm al-furat mu'allala abu umar abu umar adduri kun ga shi wa salihuhum abu shu'aib huwa susi anhu taqabbala to shine ana yake sake gaya maka cewa روالي ثم عنه أبو الحارث الربا وحفص هو الدوري وفي الذكر قد خلا حفص إن شئت دي الدوري wafi zikiri a ambato kada kala ya gabata a yanzu yana ruwaya daga kisa'i a can baya kuma yana ruwaya daga abu amr sai abu amrihim wal yahsabi ibn amir sai abu amr al yahsabi al yahsabi ibn amir kuma shine sunansa ibn amir abu amr ibn amir al yahsabi ba yahsabi sarihun wato shi dan dan su ne dan dan yahsabawa ne shi wa baqihim amma ragowar su wanda kaga an danganta shi a haɓa bihin wala alaƙa shi da wannan ƙabilan alaƙa ce ta wato ta wala'i wala shi ne wato kamar ƙawance ce ya ko na bauta ko kuma na ƙawance ta ƙabila kawai wala'u hilfin ko wala'u itafa lahum turqu waɗannan duk malamai suna kowane yana da wasu hanyoyi wasu asari da yake da shi yahuda biha kullu kullu fariqin wanda ake shiryar da duk wani wanda yake saliki makarancin Qur'ani da yake son ya rubuta Qur'ani da isnadin sa to zai iya tikewa da wannan da wannan malamin zuwa ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wala tariqun babu wani mai bin tafarki bai isnadi a cikin su yukhsha biha mutabahila wanda ake tsoron masa mutabahila wani makiri mai yaudara ko mai kirkiro abinda babu shi ya kirkira musu saboda an riga an gama kiyaye wannan tafarkin nasu wannan hanyar Qur'ani nasu da an kiyaye wa hunna waɗannan ruwayoyi ko kirawoyin nan hunnan lawati na sabtuwa su ne wanda na ɗaukaka su na rubuta su na kafe maka su lil muwati ga duk wanda ya dace da ni wajen karanta su na sauƙaƙe mashi shi a waƙe fansab manasiba a na sabtuha manasiba abuwan na sabtuha wanda wato na ɗaukako maka su na sanya maka su manasiba matsayi matsayi digire digire fansab kai ma mai karatu yanzu ka ta karkare ka yi kokari mufdilan a halin kasancewanka mai falala fi nisali ka wajen ka dauki rabanka ka dauki rabanka a wajen wannan abin da nake nake nake nake faɗa maka nake wato na waƙe maka shi na ilimin qur'ani shine fansib fi nisabika fansib ai insab an nasma qawila fi nisabika ai fi akhdhi nasibika wajen riƙo da nasibinka nasib shine wato kamar rabanka na qur'ani mufdila ai fi hawli kaunika mufdilan a halin kasancewa ka mutum ne mai falala wanda zai mai karamci mai alheri abinda zai dauka kuma alheri ne dan haka ka dauki alheri da sai mu tashi wa ha ana za as'ala alla hurufahum yaquhu biha nazmul qawati musahhala gadiri nan ina gaggawa in zo maka da su la'alla hurufahum ina fatan harfan su da da ne alkawari zan zo da su yanzu zan gaya maka su ya fu'u bi halazmul qawafi lazmul qawafi wato kafiya da zan yi na waƙe ya zama yayi sauki musahala kuma ya zama abu ne wanda zai zama cikin sauki zan iya zuwa maka da su kuma ka fahimci shi kuma ubangiji ya datar da shi gaskiya ubangiji ya datar da shi wannan wannan harafi da ya kawo ba ya ramzi ma kowane malami kaga ubangiji ya datar da shi kwarai da gaske sai dai yana da wahala yana da wahala sai dai in ka tafiya ka rike riko da wannan rubutun da ya faɗa duk inda ya faɗa sai ka kalla sai ka abin nan wannan yafi ko muka halarci sai mu tashi ja'altu abajadin ala kulli qari'in dalilan ala al-manzumi awwala awwala eh wala tariqu babu wani mai bin tafarkin wannan qur'ani wannan isnadin sa na qur'ani ko wani hanya da yake da shi na qur'ani wani ya ce fatina lissalmi wani ya ce fatina lissalmi ai duk hanyoyi ne wani ya ce yurza'un wani ya ce turza'un ai duk hanyoyi ne to da a cikin su babu wani mai bin tafarkin wani mai tafarki a ciki mai tsarika min turuqi alqira'a da yake da shi yakhsha mutamahhila wanda ake jin masa tsoron mutamahhilan ai ma kiran muhtalan hadda'an mukhtaliqan ake jin mishi tsoron wani mai yaudara ake da miji tsoron wani mai makareci ba zai zo kirkira masa abin da shi ne ruwaito ba an gane ya ba ta karatun ƙur'aninsa غريب القرآن غريب القرآن لابن عزيز ko ibn uzair wanda ya kamata mu rika faɗa eh azabi yana cewa uzair ya ce ababu saboda yana cewa ya ra'aytu bi khatt ibn nasir al-hafiz ya faɗi ya ga da rubutun ibn nasir sannan kuma ya fara da wasu hanyoyi ya ce ya gani da handwriting din rubutu na shi wannan mawallafin ya rubuta ibn uzair darra da amma kuma wasu daga cikin malamai zara kudu al-khadir ibn makula duka sun sun faɗi shi da ibn uzaiz su kowane dai wataƙila kuma kowane ya tabbata amma dai wanda yake rubutunsa a yafi akan wanda yake ba rubutunsa ba ko sai zama ibn uzair din na ramta shi ina lamta shi afirka ne na kabaran ko ko mun yi wannan sannan nan tashi afrika alaina sabaran ka wato malala mana haƙuri ai usbub ka malalo mana kama ta furgu dalwa dalu kamar yadda kake wato kake malala wato guga guga idan ka ɗibo ruwa ai zaka zai ka zuba ruwa ka kwararar abu to shine anan afrika alaina sabaran ai usbub alaina sabaran daga sabba ya subbu ai ka subbu wato ka karara abu kamar lalashi al'ada ma ya tsarahu wa ya kutammu bihi abinda wato ba ake ki kuma ake bakin ciki saboda in ya same ka shi al'ada aqsabu inda Allah ay a'dalu inda Allah ya fi adalci a wajen ubangiji ya fi daidai atat ukulaha dha'ifaini za ta bada ya bayyanta wato ninki biyu a'qat samarataha ta bada wato ƴaƴanta dha'ifai ghairiha ninki biyu na abin da wanda ke bayarwa min al'arzina na wato ƙasa. aslamtu wajhiya lillahi na miƙa wuya ga Allah ai akhlastu ibadati lillahi na tsantsanta masa bauta kun ga inda malamai ke ke fasara malamai duk yayin da aka zo wajen irin aya na tawhidi irin wannan suna mai da shi da aikin bawa ne wajen ya tsantsanta ma Allah bauta ba suna mai da shi wajen tsantsanta ma Allah aikinsa ba shi saboda wannan ba wanda ya ce babu ai yin ruwa ba wai muka kace asanta wajhiya lillahi kace kuma ka tsantsanta ma Allah ta'ala rububiyya ba a tsantsanta ma Allah tsantsanta bauta na ga Allah dan wannan shine asali abin da ake rigima da mutane ai amma cewa Allah yana yin ruwan sama yana ba da iska wani wake ko kwanto iskan taka ce amma taka bace ka kasan ba kai kawai gani kake yi halittar ka aka yi abin da ci kake yi iskan shaka kake yi amma da ma abin da ake rigima shine rububiyya uluhiyya amma za ga akan wani ana ta rigima da mutane suna ganin kamar kamar wato dabo ake musu aslamtu wajhiya lillahi wannan shi amfanin kan littafai kenan na da dalilin da bai za ga duk za ga malamai su akan matafiya ɗaya suke anna laka hadha min aina laka laki aina anna laki hadha afwan eh ai min aina laki hadha daga ina kika samu haka wa qawluhu anna shi'tum kayfa shi'tum wa mata shi'tum wa aibu shi'tum fatakunu anna ala thalatha ma'an ta da ma'anoni guda biyu guda uku zai za ta iya daukar anna ma'anan aina ko anna bi ma'ana kaifa ko anna bi ma'ana mata tana kowanne yayi sai a kalamahum wato alƙalaman su ai qidahahum shine wato kibau su da suke sawa za su za su za su kanci kancin su da shi ya'ani sahabahum wato kibau din su alati kanu yujilunaha wanda suke wato kakkada su in aka za a aka kakkada aka kada yanzu ba zai sai da kibau din ba kamar abu ne haka wani lokaci ai kun san yadda yan wasa ke yi za su za su za su watsa za su watsa abin da suke kira kamar duro haka na a ce a ce za a yi rukuni rukuni na grouping haka in an je za su yi wasannin su ba suna yin grouping ba ce wani ga gurbin su wani ga gurbin su wani ga rukunin su da wasu wasu abubuwa ce sai a dinga juyawa ko sai a ji a dauko kamar kai ne haka sai a ce to bara a karkada karkada karkada karkada sai a karkada sai a ce to zaba kai ba duk wanda ka dauko to shine to wannan shine ijala ajala yijilu kenan wannan shine ijala to su ma duk wannan ai wannan abu ne da dai jima ko sa ta hanyar kiba ko wani abu sai ce to ko ne wannan alheri sharri ba alheri ya ba shari ba to sai ya ce to sai ya karkada karkada to ba zan dauka in ya dake alkhairi to sai ya yi in ya dake shari ba zai yi ba in ya dake ba alheri ya ba shari ba to sai ya kara maimaitawa an gane to shine ya'ani sahab alati kana jiluna wanda suke karkada su inda la'azmi ala al'amri lokacin da suke kokarin cewa za su yi wani abu to a kalamahum anan ana magana cewa da abin ya da abin ya fitira sai aka ce dudun su jefa alƙalamin su daga baya duk wanda alƙalamin su yayi kaza to shikenan to shine zai shine shine zai tsira ya rabata da abin da ake bukata sai shi kaga wannan babu ya halatta ya halatta kaga mi qura'a ya halatta idan tsakanin mu yi sabani da juna a ce to duka za a sa mana suna kai ka ci kai baka ci ba kai baka ci ba kai baka ci ba kai baka ci ba kai baka ci ba saboda kowanne duk wanda ya dauka to wanda ya ce ya ci shikenan kamar da rigima kan kan mulki ko ana rigima kan sarauta ko ana rigima kan wato wata yarinya da ake son aura daga kowanne kuma sai yana son ta ya ce to sai ya ce to sai wani ya ce to duka a saku kai zaka aure ta kai ba zaka aure ta ba kai ba zaka sai ga duk wanda ya dauki zaka aure ta to shi zai same ta wanda ya halatta ya halatta haka zalika a tabi ba ya halatta mukala qur'a kuma kare qur'a ba shi ya da rigima da demokradiya ba abin da ya da rigima da demokradiya shine kunshin da kuma cewa addini ɗaya ne kwaliti da suke faɗa da kuma zai tsakanin abin da ubangiji ya bambanta tsakanin maza da mata tsakanin mutumin kirki da mutumin banza an dai ta wajen kada ƙura'a yanzu ko yanzu liman nan da shi da kira'arsa da ƙura'a wata karo duk ɗaya kaga wannan ya yi zalunci ƙwarai da gaske ya zama kashe mutum biza kenan to wannan shi ne abin da ya haɗa rigima da amma ba wai mutsulakin kada ƙura'a ba wannan da yawa wannan yana kubuce mai yan uwa ba sa ganewa sai al'akmahu wanda aka allazi yuridu a'ma wanda aka haife shi da makanta a hassa anan shine alima wa wajada ya sani kuma ya ji a jikinsa aulan nasi bi ibrahim wanda suka fitanta da ibrahim ay a haqquhum bihi wanda suka fi cancanta da suka fitanta da shi ansari shine a'wani mataimakona mataimakana alimun shine mu'limun muji'un mai radadi mai kuma sa wato zafi a jiki an kaza kun minha ay khallasakum minha ya tsayar da ku sai mu tashi a khazaitahu da ta ina muka tsaya Muhammad lokacin muke kanta wannan kamu da farko mutane sosai sosai ne a tibiyan fi adabi hamatul qur'an na na annawawi الأمر ده في باب الباب الثالث في إكرام أهل القرآن والنهي عن إيذائهم wajen cewa lalle duk wanda ubangiji ya bashi bayan qur'ani a karrama shi a girmama shi kuma mutum kar ya cutar da su lalle wannan umarni ubangiji ke mishi kai cutar da su don da cutar da mutanen Allah don kuma so ake yi daga baya a riko da ubangiji shikenan ubangiji ya ce mana adali waliyan faqad azantahu bil harb duk wanda ya yaki da ni ya adawa da wanda nake so to zan shirya yaki da shi akwai lafazi wannan hadisi da yake ba bil muharaba ibn tabiya yake ina yawan kawo shi amma na kamar na taba ganin ibn jarir babari shi ma ya kawo muharaba din ila ya kawo ya dauke shi ne a wajen ibn jarir babari al muharaba amma dai wannan kamar lafazi ne bil ma'ana sai dai kuma da ba ma'anar harb a wajen shi ne muharaba din قال الله تعالى الله تعالى يتي ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب duk wanda ya girmama alamomin addini na ubangiji to girmama alamomin ubangiji wani daga cikin takawan zuciya malam me munasaban da yasa ka kawo wannan ayar dan ya nuna maka qur'ani ya daga cikin sha'ira ya daga cikin alama na wato da alamomin ubangiji da yake umarni a kiyaye to kuma wanda kuma yake kiyaye abin da ubangiji yake umarni a kiyaye shi ma kamar an ce a kiyaye shi kamar mai qur'ani an ce a kiyaye shi wanda taba mai qur'ani to ya taba qur'ani wanda taba qur'ani ya taba sha'iran ubangiji wanda ya daga cikin ayoyi da ake kawowa wajen wajen halal cewa wato don aka taba almajirai nan ba ana ba almajirai ba kaida Allah almajirai idan an taba su dan qur'ani ne to an taba qur'ani in an taba almajirai saboda wani mummunan al'ada da suke yi to a wannan gyaran qur'ani ne ba ba ba ba qur'ani aka taba ba an gyara qur'ani ne suna lalata sabon qur'ani wani babu liki a taɓa su to yanzu gaskiya ku daina yawo kuna gararan ba yanzu ba yanzu ba lokacin bara bane bara ya wuce hausawa sun zama rahota yanzu ba sa ba sa ba sa ba da gida kyauta ba sa ba da abinci kyauta ba sa taimakon masu karatu yanzu ku da yanzu ku a kan addini ba ya zo mutane da wani sun taimake ku da yan kuɗi da wani kuɗin tafi da ta ana yi kuma so da haka sai a ce to yanzu ku zo ku zauna ku zo ku zauna waje daya shi kenan wani kaga dan an yi da ana gyara karatun Qur'anin ba ba su ba da rubuci ba dai suna cewa ana ta faɗa da masu Qur'ani ba ba sun canza ma'anar kuma wa qala ta'ala Allah ta'ala yace wa man yu'azzim hurumati Allah fa huwa khairun lahu 'inda rabbih duk wanda ya girmama alfarman ubangiji to wannan shine mafi wato alkhairi da yake da shi wajen ubangijin sa shi ba duk ma'anar daya wa qala ta'ala Allah ta'ala yace waqfum janahaka almu'min wato shimfida fukafukanka jaffanka rahabanka da kyautayinka ga mu'minai duk wanda kuma ya zama ya yi riko da Qur'ani mumuni ne sadaka zai shigo zai shigo khasatan wanda yake ya rike Qur'ani da sunna fa qala ta'ala ala ta'ala ce waladina yu'minuna almu'mina wal mu'minati duk wanda yake cutar da mu'minai maza da mata bi ghairi maktasabu ba tare da abinda suka yi laifi ba fa qad ihtamalu buhtana wa ithman mubina sun kirkiran makansu wani kire da kuma zunubi mai mabayyani idan an ce mu'mini kadai wanda ba ba makaranci ba gaba gari to ina ga makaranci Qur'ani kuma من باب أولئك كيا يمشي الفرمنسا وفي الباب عن حديث أبي مسعود الأنصاري أباب أقول حديث أبو مسعود الأنصاري وحديث ابن عباس حديث عبد الله بن عباس المتقدمان في الباب الثاني وأن سكت باتا أبابي نبي شيني كان القراء وأصحاب مجلس عمر ومشاورته وأي وأي رسول الله كما أم القوم أقرأهم لكتاب الله وأن سني أبنيك مغنى وعن أبي موسى الأشعري حديث أبو موسى الأشعري عبد الله بن قيس قال يتي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وزال صلى الله عليه وسلم ياتي إن من إجلال الله تعالى إكرام ذي الشيبة المسلم yana daga cikin girmama ubangiji girmama mai furfura musulmi wannan muri shi kwarai da gaske ya zo a cikin asunan cewa furfura haske ne na mumuni haske ne da ubangiji in ka kamta ya yi furfura a cikin addinin musulunci wato ya jima yana sallah kenan fa ya jima yana ibada to dole a girmama shi dole a girmama shi wannan bangaren hadisin wannan yana da shaida a wasu hadisai hadisin wato furfura haske ne na mumini na zamanin hadisin amur bin shaib ana bihi an jaddihi ko shi ko wani sa hadisin isnadin sa hasan ne na zamanin wannan shine isnadin sa wa hamil alquran da kuma wanda yake rike da alqurani ya hadace alqurani gwani ghairul ghali amma ba wanda yake fihi wanda yake wuce gwari iri a wajen Qur'anin ba yana yin wasu kawo wasu abubuwa ya dangata Qur'anin wanda ba daidai ba shi kaga wato al-ghulu fil Qur'an wannan shi kashi mazmum ba a so kamar wannan an hana ba duk wani abin da yake ba da alaka da Qur'ani mu je mu hada mushi da Qur'ani abin da gwanaye yanzu ke yi wal jafi fihi da kuma wanda yake jafa'i ma Qur'ani wanda yake ya gaza ba wanda ya wuce gwari iri ba ba kuma wanda ya gaza ba wanda ya nesa ta kashi da koyarwar Qur'ani wa ikrama dal sultan da kuma karrama ma mai mulki al muqsid mai adalci ubangiji ya ce su a girma waɗannan mutane rawahu abu abu da ya rawaito wa huwa hadithun hasan hadisi ne hasan to babu abu da ya rawaito wani hadisi ta hanyar abu kinana al-qurashi abu kinana al-qurashi daga abu musa al-ashari daga abu musa al-ashari abu kinana al-qurashi majhul ne ba a gama tantance adalcinsa ba amma dai yanda imamu abu yanda imamu nawawi nan ya hasana hadisin haka shekara muhammad sani umar shi ma ya hasana hadisin a cikin katu da ya mana a cikin sunan abi dauda ya ce rawa anhu falata mutane uku sun ruwaito imamu zahabi shi ma ya hasana shi kamar da yake cikin almizan da shi al-hafiz ibn hajar al-asqalani shi ma ya hasana shi a cikin talkhis al-habir wannan magana fa muhammad sani umar ne take kawo muku da kuma al-iraqi shi ma ya hasana shi kamar da almanawi ya kawo ya kuma ce a cikin ababan akwai hadisin abdullahi dan umar a wajen imam al-bukhari a cikin at-tarikh akwai kuma hadisin abdullahi dan umar da haka ya zo a cikin du'afa na al-uqayli sannan kuma ya zo a cikin ashu'ab al-iman na al-baihaqi sannan kuma a cikin babin akwai hadisin abu umama al-bahili a cikin shu'ab al-iman da wasu su da isnadidi masu dan rauni wanda hadisin zai zama hadisi ne hasan da waɗannan shawahid an gane ta yadda ya zama hasan ko isnadin sa al-asl akwai rauni kuma wani abu kinana ba amma dai idan muka kalla cewa shi aboki na shi ma da ba kansa wasu rubutun malamai sun hasala mashi hadisi saboda akwai yara marwaita guda uku da suka ruwaito kuma yana daga cikin tsabaka da manyan tabi'ai to irin wannan wani lokaci ana hasala musu hadisan su sai imamu zahabi ya hasala hadisin to kuma yana da shawahid kuma yana da shahid da hadisin Abdullahi dan Umar yana kuma da shahid da hadisin Abu Umama Al-Bahili la sami su a cikin at-tarikh al-kabir na Imam Bukhari al-Du'afa al-Uqayli da kuma Shu'ab al-Iman na Al-Baihaqi ولك حديث حسن وعن عائشة رضي الله عنها يا كم ذلك حديث عائشة الله تعالى جلتا قالت أمرنا رسول الله أن ننزل الناس منازلهم مسوكا دا متعني مسوكا دا يداتي لسو idan mutum mutum ya zo masani qur'ani ne to ka mishi gara wanda ya dace da qur'ani in ya zama shi mai ga dai shi ga shi to sai a mishi abin da ya dace da shi shi ma wanda ya zo mai mulki ko masani addini abin da zaka mishi ba ya kamata ka mishi abin da kuma zaka ma wanda shi ga magana mutum ba an gane wannan kuma a hadisi kusan haka Aisha ta yi wani ya zo sai ta bashi dan wato bire da haka sai wani ya zo ya shiga haka wanda take akwai kamala da kyautatawa sai abinci ta bashi ya tsara wannan sai ta ce mazala ne ya ce an nun zilan nasa manazilakum da aka tambaye ta imamu abu da ya rawaito wannan hadisin fi sunani da cikin sunan dinsa والبزار بزار في مسند أتكين مسند إنسان شين البحر الزخاء وقال الحاكم أبو عبد الله في علوم الحديث إمام أبو عبد الله الحاكم يا فلاتي وهو حديث صحيح حديث ليه إن قدتشي هكا يا فلا saboda na tafafata isnadi amma a cikin isnadin akwai al-inqiba hadisi ne mai rauni wannan maimun ibn abi shabib bai riski aisha ba bai riski aisha ba kuma shi ke riwaya daga aisha da aka hadisi ne mai rauni ba shafa albani ya ba'afa shi a cikin da'iful jami ya ba'afa shi za a samu hadisin kuma a cikin da'ifil jami'a sai mu tsaya a nan ko sai mu tsaya a nan insha Allah hadisi ne mai rauni gaskiya amma dai ma'anarsa mai kyau ne ma'anahu wa in lam yakun صحيح المبنى ولكنه صحيح المعنى سي أخلاق وحمد القرآن على جري عند وأن سنة أبوها بسوبة لا ما أقول wasu yan bayanai da zan ƙara yi a baya da mu samu mu yi ba na mu alƙawari wancan sashen da muka zo kuma ban yi bayanin ba sai mu ƙara maimaita wannan inda muka dan yin sai mu tashi akan asalin babi ba fadl hamd al-quran akwai yadda ke cewa akbarna abu abdullahi ahmad ibn hasan ibn abdullahi al-jabbar as-sufi قال حدثنا شجاع ابن مخلد قال حدثنا ابن علية قال حدثنا زياد ابن مخراق عن معاوية بن قرة عن أبي كنانة أن أبا موسى الأشعري جمع الذين قرأوا القرآن وهم قريب من 300 وعظم القرآن وقال إن هذا القرآن كائن لكم ذخرا وكائن عليكم وزرا فاتبعوا القرآن ولا يتبعكم فإنه من اتبع القرآن هبط به على رياض الجنة ومن اتبعه القرآن زج به وزج به قفاه وزقى وتروى إلى مكرشة وأنا شيء ما نتبع سبب العيبان على ذلك أخبرنا أبو عبد الله أحمد بن الحسن بن عبد الله بن عبد الجبار الصوفي قال حدثنا شجاع بن مخلد أنا بمن مالميني قال حدثنا ابن عليا ابن عليا شني إسماعيل ابن إبراهيم ابن مقسم ابن عليا بمن مالميني قال حدثنا زياد ابن مخراق شما بمن مالميني ثقة عن معاوية ابن قرة لقى معاوية ابن قرة ولا معاوية ابن قرة هكا زياد ابن مخراق هكا يفريشي amma alhafiz ya yi tantama cewa mu'awiyah ibn qura shine ke riwayar abu kinana to Allahu alam ni ban ban shiga na abu na ba amma dai yayi tantama ya ce anya kamar babu hawa bin qurra bane a ana abi kinana daga abu kinana abu kinana shine wannan wanda muka faɗa a baya abu kinana al-qurashi wanda yake majhul ne a hadisin sa wannan abu kinana kamar da malai yace rawa anhu falafa wato akwai ziyad ibn abi ziyad akwai ziyad ibn mikhlaq akwai muawiya bin qurra duka sai ruwaya daga wajensa haka su ne rawa an talata da shi malam muhammad sani umar yake faɗa a baya da kawo muku maganarsa amma da alhafiz yana ta yana shi a wajen sa majhul ne gaskiya amma dai in an duba gaskiya yuktamalu hadithu za a iya karɓar hadisin sa ya zama an hasana mashi hadisi saboda yana cin tabaka na tabi'ai manya ya rawa daga Abu Sa'id ashari wanda kuma manyan tabi'ai manya guda uku sun yi riwaya daga wajen sa shi ba haka wannan yana nuna cewa shi amintacce ne sananne a wajen su saboda wannan hadisi hadisi ne hasan insha Allah ta'ala anna ba Musa al-Ash'ari Abu Musa al-Ash'ari ya ce jama'a alladhina qara'u al-Qur'ana ya taro wanda suka kanta Qur'ani suka haddace Qur'ani a lokacin sa aw muqarribun min 300 sun kai su 300 wa azzaba al-Qur'ana sai ya girma sha'anin Qur'ani wa qala ce inna hadha al-Qur'ana ka'inan lakum dhukhran ce wallahi wannan Qur'ani zai zama muku taska a wajen ubangiji ubangiji zai taskace muku lalle da ke wa ka'inu alaikum wuzran idan kai aiki da shi kenan zai zama muku taska wa ka'inu alaikum wuzran ko kuma ya zama muku wato alhaki zunubi a wajen ubangiji fattabi'u alqur'ana ku bi qur'ani wa la tabi'u ka ku bari qur'ani ya bi ku fa innahu man ittaba alqur'ana duk wanda ya bi qur'ani hababa bihi ala riyadil janna zai kai shi ya saukar da shi masauki na aljanna dausayi na aljanna wa man ittaba alqur'ana duk wanda kuma qur'ani ya bi shi yana neman hakkin sa a kansa ubangiji ya ya baka ya baka ni ka haddace ni ne hakki na akan ka ka yi aiki da ni to idan ya rika binka shi kai ba kai ne ka bi shi ba zajja bihi qafahu sai ya sai ya jefa shi ta wato ta kiyansa zuwa wutan jahannama fa qadafahu fi nari sai ya jefa shi wuta wannan haka shi al'ajiri ce zajja amma wasu daga cikin marwaita galin marwaita sun ka in kace zajja ala bila il ma'lum ma'anahu alqahu wa rabahu alqahu wa rabahu zada bihi fi sijini ay alqahu fi sijini an fahimta zada bihi ay zada bihi fi nar alqahu wa rabahu zaka ita kuma zujja ulqiya bihi sai a jefa shi ala bina lil majhul zaka iya fadan wannan ana fada wannan kace zujja bihi ay idza ulqiya fi nar da ba su su abu umar alqasim ibn sallam a cikin fadail alquran da ibn abi shayba a cikin musannaf da al-firyabi a cikin fadail da darimi a cikin sunan dinsa sun ce ya zukku ba ya zuccu ba ba zajja ba zakha suka ce bilha to ma'anar su ɗaya kuma in ka ce zakha shine dafa ya tunkuda shi shi ma dai kaza faɗin ma'anar su ɗaya ma'ana ne muta ƙaribai amma dai al'ashimahu bil mahfuz shine lafazin zakha din ba zajja ba an fahimta zajja din da al'ajuri ne ya kawo to kamar ya faɗa ne da bil ma'ana amma dai abin da dai yake al mahfuz min al hadith shine zakha zakha ya zuku in ji al-darimi shine ya dafa'uhu dafa'ahu ya dafa'uhu fi qafahu wannan shine ma'anar sai hadisi na gaba shi ma mun karanta حدثنا ابو بكر شيء العجوري قال حدثنا ابو محمد يحيى ابن محمد ابن صاعد وانا بابا حافظ ne ابن صاعد sunansa babban hafiz ne babban malami wanda ke da idrakin malamai da dama قال حدثنا an kaga shi ne حدثنا حدثنا الحسين ابن الحسن المروزي قال حدثنا ابن المبارك ابن المبارك شنو عبد الله ابن المبارك قال حدثنا سالم المكي سالم المكي شنو سالم ابن عبد الله الخياط البصري نعم ولين يكاو ايه اخبرنا اخبرنا كده كان اكل هكا يزو ايه تو تو كاي تو شي كده وان اي روايه تاني da ba mun ce muku a wajen magabata akhbarana da hadathana da abdaini a wajen magabata sai dai daga bayan bambanta daga bayan bambanta قال حدثنا سالم المكي سالم المكي يا با محدثي شنو سالم ibn abdullahi al-khayyab al-masri an ce mishi al-makki saboda daga baya ya je maka ya tare wajen malaman hadisi duk idan ka je waje kai shekara wurin biyar musamman biyar ne ko hudu a wajen su kai karamar dan garin yanzu ka gani yanzu shekara nawa a Kano ni yanzu ya halitta yanzu misali idan an ce min zakzaki kuma a ce min kuma al-kanawi yanzu a wajen malaman hadisi ni yanzu ya halitta saboda na yi shekara na yi shekaru yanzu a Kano ba za a zo a ce ai ba ai ba bako ne ba kamar da jahilai ke ai bako ne kaga kaga wane ne da ji suna ce suna yi ba Muhammad Sani Umar sai dai baki ne wani aka kore su da aka kore su ai baki ne dama aka kore su saboda saboda wai ya ya faɗi hadisin iyayen manzo Allah eh ko ina dai ana jahilcin ayi abin da so Salim al-Makki da'if ne Salim Salim ibn Abdullah al-Khayyab gaskiya da'if akwai malamai sun yi magana sa Ibn Mahdi al-Qattan Ibn Ma'in sun yi magana a kansa yana da rauni yana rawaita daga Al-Hasan Al-Hasan shi Al-Hasan al-Basri qala yace Al-Hasan al-Basri yace man ahabba an ya'lama ma huwa duk wanda yake son ya san shi ne waye shi me sifarsa me ɗabi'arsa me halinsa al ya'rid nafsahu al qur'ani to ya bijar da kansa zuwa ga qur'ani ya gani ya in qur'ani ya ce yayi gaskiya shi yana gaskiya in ya gama yayi to ya san alaka shi da qur'ani kenan in qur'ani ya ce yayi kaza to yana yi qur'ani ya ce yayi tauhidi yana tauhidin qur'ani ya ce yayi kyautai tsakanin shi da mutane ƴan uwansa yana yi in ya gama yayi to shi kenan ya san alaka shi da qur'ani to alaka shi da Allah ma ka take wannan dai magana ya shahara wajen Hassan al-Basri wata ila ta tabbata Salim al-Makki da ma ba wai Sufyan al-Thawri ya yarda da shi wanda ke nace maka cewa wato ba wai ba wai fitanne ne ba kawai dai wato ta mutukan Allah ne aka dan zugure shi kuma rawa anhu jam'un shi ba wasu daga cikin jama'a sun ma sun yi riwaya daga wajensa sai hadisi na gaba wannan dai na biya ba ina rediyon ba shi ne saboda ba na ce Salim al-Makki a lokacin ban gane shi ba shi shi Salim ibn Abdullah al-Khayyab وحدثنا أبو محمد أيضا يا قال أبو حديثي أبو محمد شيني واحد شيني يحيى ابن محمد ابن سعيد شيني أيضا قال حدثنا الحسين شيني حسين ابن الحسن المروزي دي لدعك قال حدثنا عبد الله لا يا شيخ ابن مبارك لكم يتمك عبد الله دنك قال واني دي شي عبد الله ابن مبارك المروزي قال حدثنا عبد الملك ابن ابي سليمان عبد الملك ابن ابي سليمان شيني عبد الملك ابن ابي سليمان الكوفي ثقه شيبه عن عطاء لك عطاء عطاء شنو عطاء ابن ابي رباح المكي وقيس ابن سعد قيس ابن سعد شنو قيس ابن سعد المكي شمال المدينه عطاء ne kuma yana daga cikin manyan almajina aba wanda bayan aba ba shi ya gaji kujeransa in ba dan ma ya rasu yanzu galibi aba babban almajin da ake kawowa na shine ibnu jurayj amma kai ibnu sa'id shi fara shi fara gadan ilimin sa shi ma amma sai da yake tsakanta amma in tazaran babu yawa ta fuskan shekaru sai ya rasu da wuri sai da sai ibn jurayj ya zama ya gaje shi a an mujahid daga kuma wani almajiri abdullahi ibn abbas shi ma mujahid ibn jabr fi qawli afala qala ta'ala yatlunahu haqqa tilawatihi suna karanta qur'ani cancantan karanta shi ai ya amaluna bihi haqqa amali suna aiki da qur'ani shine yatlunahu haqqa tilawatihi ba kai ka dinka karantawa rai rai rai ba a suna karanta shi suna kuma aiki da shi na sai na uku shi ma wannan min biya akhbarana abu abdullahi ahmad ibn al-hasan ibn abd al-jabbar as-sufi قال حدثنا شجاع ابن مخلد قال حدثنا ابو معاويه البريد ابو معاويه البريد سنه محمد ابن خازن الضرير قال حدثنا عبد ربي عبد ربي عبد ربي بن ايمن لدى عبد ربي ومن يسموها سلام عبد ربي ني me yasa ko kun gane sawa ko abdu rabbi ko abdu rabbi ya kwata kuma ta daga abdu rabbihi ibn ayman an wannan abdu rabbi ban gane shi ba gaskiya amma dai na san dai akwai babansa ayman ayman al-qurashi al-makhzumi yana kuma da dan uwa abdul wahid ibn ayman amma shi abdu rabbi ban gane shi ba ban fahimce shi ba an aba daga aba shine aba ibn abi rabah qala yace innamal qur'anu ibar qur'ani wa'azi ne innamal qur'anu ibar qur'ani wa'azi ne saboda haka in kaga kana wa'azantuwa da qur'ani to sai kai makanka san barka in kaga zaka wazanta da Qur'ani to kaga akwai matsala kenan qala muhammad ibn husayn muhammad ibn husayn yace wa qabla ana shi ala jurin kenan wa qabla an akura akhlaqa ahli alquran kafin in gaya maka dabi'a na mabuta qur'ani da wa ma yanbaghi lahum an ta'addabu bi da abin da ya zama ya kamata su ladabci da shi azkuru zan ambata maka fadla hamat alquran falalam wanda suka harce alqurani liyarghabu fi tilawati saboda su kudaitu wajen su tilawa qur'ani din wala amali bihi kuma su yi aiki da qur'ani din wa tawadu liman ta'allamu minhu su yi kuma kankan da kai ga wanda suka koyi qur'ani daga wajen su aw allamu ko kuma su koya musu qur'ani wato akwai tawalun da za ka yi har wanda dalibin ka ba dalibin ka ne kake koya mishi qur'ani amma kuma ka mishi tawalu kar ka dinga mishi wani dagawa to wannan zai gaya mana a cikin babi na gaba babu fadli hamalatul qur'an insha Allah muka zo sati mai zuwa sai mu yi shi insha Allah sai muqaddima to wannan ne muka ce ma za mu wannan mun karanta wancan sati ba a gane ba abin da za mu dan maimaita akwai tambaya ma akwai tambaya da aka yi wajen fadin ibn magana ibn taymiya to wannan barku an sa ta da kun gane ayin da ibn taymiya ya fada cewa أحدهما أن يعبر كل واحد منهما عن المراد بعبارة غير عبارة صاحبه تدل على معنى في المسمى غير المعنى الآخر مع اتحاد المسمى بمنزلة الأسماء المتكافئة التي بين المترادفة والمتباينة الأسماء المتكافئة التي بين المترادفة والمتباينة من بيان ساء لوكتك فما دي لا مساكي بياني yanzu kuma abinda ibn tabiya a wurin da yake magana masu saurari za su masu bi wannan tambayan galibi na masu bi ne yana cewa sunaye sun kasu kashi uku akwai al-asma wal mutaradifa al mutakafiya akwai al mutaradifa akwai al mutabayina al asma'ul mutakafiya shine الاسماء المتكافئه سي مترادفه سي مت متباينه مفعل شي مترادفه ده المترادفه شيني واتو الالفاظ المتعدده التي تدل على مسمى واحد سناي daban-daban amma kuma suna nuni zuwa ga zati daya kamar idan ka ce kan sakali ka ce takobi kaga duka yana nuni zuwa ga abu ɗaya ne ko kan sakali takobi abu ne guda daya ga madini na wuce abu ne guda daya saboda kaga an kace as-saifu as-sarimu al-muhannat wanda dai yana nuni zuwa ga zatin takobin dai sai dai an an kalla wani ma'ana wata ma'ana amma duka mutaradifai ne synonyms ne ai dukan su kowanne kini ne ga junansa wajen nuni zuwa ga zatin abin da ake magana akai kamar kace al-ukaz da al-asa kaga al-ukaz sanda al-asa sanda kamar kamar wato dan adam kamar albashu da al'insani ai duk taradin taraduf ne wannan duk yana nuni zuwa ga zatin al'insan din da banu adama albashar al'insan banu adama dan adam to wannan shi al-mutaradifa al-asma al-mutabayina kuma wanda suke nuni akan ma'anoni daban-daban shi ne mutabayina ai allati takhtalifu ma'aniha 'an al-akhar kamar insanin da hajar insanin ba shine hajarun ba kalamun da insanin insanin daban kalamun daban shine mutabayina to amma kuma akwai kuma alwasaf bainal mutaradifa da mutabayina wanda yake ya zama tsakatsakiya ta wata fuskan mutaradifa ne ta wata fuskan kuma mutabayina ne mutabayina muka ce daban-daban kamar dan adam da dabba ai daban-daban ne mutaradifa kuma wanda suke abu ɗaya suke nuni zuwa gare shi to kuma akwai almutakafi'a shine alwasaf baina mutaradifa da mutabayina kowane idan muka kalla cewa sunan yana nuni zuwa ga abu ne mai sunan ne guda daya sai mu ce mutaradifai ne idan muka kalla ta fuskar ma'anar kowanne sai mu ce mutabayinai ne yanzu misali idan ka ce takobi muhannad da sarimu sarimu an ce mishi sarimu saboda ya sauyin abu da yake yi an ce mishi kuma muhannad saboda sinadarin karfin da aka yi shi da shi to kaga ta fuskan manuniyan takobin zuwa ga zatin takobin mutara da ne sinanin su ne in kace muhannad ka nan takobi in kace salim ka nan takobi amma ka in ka kalla ma'anar muhannad din da ma'anar salim din ai ko ne da ma'anar sa to wannan shine mutakafiya mutakafiya a wajen malamai in tabiya anan ya kawo ne saboda ya bambanta maka tsakanin wato tafsiri na magabata ana iya samun mutaradif ana iya samun mutabayin ana iya samun kuma mutakafi mutakafi din shine ta fuskan asalin hakikalin wato sakamakon to abu ne guda daya amma ta fuskan kowane ma'ana yanzu misali aka ce siratu manzon Allah siratu qur'ani siratu sunna sunna ba ta ce manzon Allah ba manzon Allah ba shine ba shine wato qur'ani ba amma kuma kowane ya tike zuwa ga abu ɗaya ne tunda ya tike zuwa ga abu ɗaya ya zama mutakafi a kenan waɗannan asma ɗin amma kuma mutabayina min haythu madluliha wa ma'anaha an fahimta ko ba a fahimta ba na ji abin ya dan wannan mutabayina al-mukhtalifu fil ma'na al-mukhalifatu fil ma'na ba'daha ma'a ba'd mutabayina ay mutakhalifa ina jinka me kace a mutaradifa dai mutaradifa ba shine aka ce muradifun lika za shine sinonim ba a ma'ana kenan ma'ana shine kaman saifu sarimu muhannad kaman insanu basharu a banu adama muta bayina suna suka bambanta kaman insanu hajaru muta kafi shine wata kumbai da mutaradifa wani muta bayina in ka kalla wata fuskar za ka ce wannan mutabayina ne amma ka kalla wata fuskar ta fuskar ko gaya din ko natijan za ka ce wannan muta mutaradifa ne misali yanzu in ka ɗauki sunan ubangiji Allahu Ar-Rahman Ar-Rahim idan ka ɗauki fuskar Allahu uluhiyya yake nufi kawai Ar-Rahman rahama ne kawai Ar-Rahim shi ma rahama kaga wannan mutabayina ne ta fuskar ma'ana amma idan ka kalla cewa dukkan kuma suna nuni zuwa ga mai suna guda ɗaya ne to wannan mutaradifa ne kuma to sai ka kira su mutakafi aku ba to a tafsiri ana iya samu ka gani kadan aka tafsirin kaga an samu tafsiri mutara da kai wane ya ce tafsirin shine yana magana ne kan miƙewa sai ya amfani da qiyamun wani ce ya amfani da nuhubun wanda mutara da kai ne na hamza da al-nuhub da al-qiyam abu ne guda daya ana iya samu kuma kaga an samu mutabayina an samu sabani ce wannan tafsirin kan kaza ne wani ce kan kaza ne amma an samu sabani ana iya samu kuma ya zama tafsiri ya take zama gabre ne in kai ta hakiki kamar in ce siradu tabarkin Allah tabarkin Allah Qur'ani tabarkin Allah sunna tabarkin Allah manzon Allah kaga manzon Allah ba shi ne Qur'ani ba Qur'ani kuma ba shi ne sunna ba amma kuma duka yana take zuwa ga shari'ar Allah ne da aka saukar ta hanyar annabi nan guda daya to kaga wannan ta fuskan natija mutaradifa ce ta fuskan kuma madlulun ma'anar mutabayina ce to sai ka ce wannan ya zama mutakafi'a a tafsiri ana samun haka galibin tafsirin magabata in baka samu mutaradifa ba za ka samu mutakafi'a ce wannan shine abin da shi ibn taymiya ke magana eh ai magana ta sai an ina bukatar sharhi ko sai an sharhi sosai to za mu mamaita ma wannan saboda wannan dajiya ce ba ta da alaka da magana sa kawai dajiyar da ya mana ta kuma kan mu tafi ba a gane ba ibn taymiya ya magana cewa kullu ismin min asma'ihi kowace suna daga cikin sunayen Ubangiji ya dillo ala zatin musamma yana nuni zuwa ga zatin mai sunan shi ne Allahu in ce Allahu ar-Rahman ar-Rahim yana nuni zuwa ga zatin Ubangiji na Allahu din dai da kace kai da kace al-Allamu da yin ji al-Khallaqu da shi da yace al-Azimu da shi da yace Allahu duk muna kira zuwa ga mai sunan guda daya ba kan zuwa ga wasu ababen bauta daban-daban ba mai abun bauta kake kira guda ɗaya ta fuskar zatin kenan wa ala sifa kuma yana nuni zuwa ga sifa ala ta zamba na hal ismu wanda wannan sunan ya kunsa in ka ce ar-rahman kana kiran ubangiji mai rahama ta fuskar ubangiji ya ke danta da wata sifa da sunan ta rahama amma yanzu al-khallaqu na kira ubangiji amma kuma ya ke danta kuma da wani sifa na sunansa mai halitta to kaga a ce kowane suna yana da wani abin da yake danta da shi na sifa ke dantacciya amma kuma kowane yana kuma nuni zuwa ga ubangiji na kuma mai suna kana alimu kamar al'alim sunan ubangiji na al'alimu ya dillu ala zati wal ilmi yana nuni zuwa ga zatin ubangiji a matsayin shi nan mai suna al'alimu wal ilmi kuma yana nuni zuwa ga al'ilimi sufar shi ta ilimi shine a tabammu din kenan wal qadir ya dillu ala zati wal qudra wal rahim ya dillu ala zati wal rahma wannan shine ce muku akwai dilalat duk sunan ubangiji a alam ne sifatin ne akwai dilalatu zati adilaya ala zati duk idan ka ce Allahu Ar-Rahman Ar-Rahim wanda duka nuni ne zuwa ga zatin Ubangiji in kuma ka ce Ar-Rahim ya kunshi sifa ta Ar-Rahama wanda shi at-tadammun Al-Alim ya kunshi sifa ta Al-Ilm wanda shi at-tadammun saboda ya kunshi wani abin da ya bambanta shi da Ar-Rahama abin da bambanta Al-Alim da Ar-Rahama saboda shi wanda ya kunshi ya ke bata da ilimi wanda ya ke bata da rahama amma kuma dukkan su yi tarayya tare da cewa suna Ubangiji ne wanda shi at-tadammun kuma shine abin da bai kawo nan ba shine kowane sunan ubangiji guda daya to yana nuni zuwa ga sauran sunayen ubangiji dukkan su ta fuskar luzum tunda idan ka ce al-khallaqu mai halitta baya jahili baya halitta mara karfi baya halitta mara iko baya halitta wanda ba raye baya halitta kaga a haka yanzu ka sami ta hanyar al-khallaq din ka sami al-alim da mai ilimi ke halitta ka sami al-hayyu da mai rayuwa ke halitta ka samu alƙadiru domin mai iko ke halitta to haka wannan an tsarki luzum ne domin ka fa'idanci ka fa'idanci wannan ma'anar ne tal tal tal luzum ba ta fuskar kundarin wannan ma'anar ta al'alimi ba an an fahimta ko to shi ma tafsiri ma ana samun haka a tafsiri ana samun haka kaza ko wannan jalala ce jalalatu ala zati kamar a ce karka ce annabi muhammadi ko in ce annabi ahmad wannan suna ne jalala ce ala zati ko wani yayi ko kuma dilala ce ala tabammut kaza wani kowa ne ya faɗa wata sifa ce ta ta ma'anar wata sifa ce ta ma'anar da ni ni ma kai ba faɗa ba ni ba faɗa ba kaman da nace ar-rahmanu ala al-arshi istawa kai ka ce al-istiqrar ni kuma nace al-ulu ya dauka duka duk ya dauka duk wannan wani bangare na ma'anar cewa man ankara jalata asma'i ala sifati sai abai da hankali duk wanda yayi musun nunin sunayen ubangiji zuwa ga siffansa liman yadda zahir daga cikin waɗanda suke da'awan cewa su ahlul zahir ne kamar su ibn hazm ibn hazm zahiri fa qawlu munin maganansa aqida nan tasa min jinsi qawlu hulatil batiniya ya daga ya yi kama da jinsin maganar masu wuce gwada iri daga cikin masu bid'ar batiniya in kowa kowa Allah ne alqaram fawa allazina yaquluna wanda suke cewa a cikin aqidan su yaquluna anan tin fi ay ya'taqiduna la yuqalu huwa hayy ba a cewa shi raye ne wala laysa bi hayy ko shi ba shi ba raye ne ba suna cewa ai ai wannan ubangiji ba zai zama karkashin wannan ba kai ne kawai zaka ara zaka shiga ƙarshen wannan amma ubangiji laisa laisa hayyan wala laisa bi hayyan haka saboda haka suna tabbatar wa ubangiji da annaqibain kuma ai dan ka ce shi ba rayi mata kuma ka kace kuma shi ba kuma ba ba ta ce mata wai babu ai babu al'adam kenan eh bal yakuna anhu naqibain kawai suna kore mushi wato naqibi guda biyu in sun suna yi saboda ba za su taɓa makasudin ne suke yi za su kore ubangiji sifa amma sai suka kore ubangiji hatta sunayen nasa ba kida da haka kaga ana muna da masu bid'a guda uku akwai bid'ar qarani fa masu cewa ubangiji shi ba kaza bane shi ba kaza bane wannan fa ana samun shi a cikin yan za ku ga masu wakan da masu wakan da ayyana ya mutu shi ba fari bane Allah shi ba kaza kaza Allah shi ba kaza kaza Allah ba kun da abin da mutum wakan na sani eh shi ne shi ne ko to shi ne shi shi to wanda aka ga irin irin wannan irin wannan akidar shi yake da ita ta akidar wawaye ba kaza ba kaza ba kai ka ce ba kaza kowa kore mishi annafiyul mutlaq ba ba kusudi ne a wajen ubangiji ba in ka ka kore in ka ka kore ubangiji wani abu to dole kishiyar wannan abin da ka kore mishi na kamala ka tabbatar masa in ka ce ubangiji baya zalunci to ka tabbatar masa da adalci ne in ka ce ubangiji wato ba mace ce bane ka tabbatar mishi da sufar rayuwa ce to an kace ba ba ba ba ba ba ba to ai ka san ba ba din kuma ba biya ka kuma to a ciki akwai wanda su kuma yan ba ba ne su ne yan karami ba kaga a cikin masu bi'a masu masu yuri kenan ba a wannan babu masu ba ba din nan to akwai masu cewa kuma akwai amma suna ne ba shi da sifa yadda zaka ce wani tanko damuna shi akwai wani ma'anar damuna ne a jikinsa ai kayan da ka kira shi ko to haka in kace ba ala ala alimu sunan shi kawai sunan sa ne wannan su da kuma irin su da yan ahlul zahiri yan ibn hazm zahiri kenan ina kuma ka cewa shi da ne a baban aqida sauyara ma ba fa na ce ba shi da ne ta fuskan ko ina da ko ina ba malami da Allah ya kansa amma ta fuskan aqida yana da matsala ibn hazm zahiri shi a wajen cewa suke hayyun bila hayyin sami'un bila sam'i hayyun bila hayatin ko bila hayyin kun fahimci maganar da suke yi al'alimu bila ilmi alƙadiru bila kudura amma su sa ne bambanta su da alƙarami ba su sa tabbatar masa da sunan amma a matsayin sunan kiran yi kawai furfa na kawai yadda za a ce mu'amarin ansa kawai ka ansa to amma ba wai don wata kila ila da wani sufa ta al'ahudin ba muhammad wata kila ba bai da wani sufa ta muhammad musamman ne shakushe ne ma ba shaye ba kawai idan an samu sunan ya amsa kun fahimta to wannan shi sunan kiran yi tamamin ita ne abin da sai yake ku gane me ya dan tsakaninsu da karamita inda karamita su ma cewa suka yi shi ba rayuwa ba shi ba kaza ba shi ba kaza ba abin da suke so ka tabbata mishi da wannan sifa su ma kai da ka ce ubangiji alimu ne ba ba da ilimi ba ka koyi zaka tabbata dan koyi mishi wannan sifa ka kun dai kun yi da su kenan kun dace da su kun haɗe da su duk da a wajen bid'an akwai dan bambanci kai ka ce ka tabbata da alimu amma da ka ce bila ilmi shi wa da wanda yake shi kuma laisa laisa bi alimi wala bi wala laisa bi alimin shi ubangiji shi ba al'alimu kuma shi ba ba alimu ba shi ba raye ba kuma shi ba matacce ba shi ba ya sani ba shi kuma ba ba jahili ba to kaga me shi shi ba laisa bi alimi bi alimi wala bi ja- wala bi ja- wala bi jahuli kaga sun tabbatar mishi da annaqibai ne su a wajen karam ta kenan to amma kaga su ma abin da suke nufi shine su kore mishi musu ai shine asalin maqsud inda da inda yake son mu gani kun gane magana sa nan sai ta bal yafuna anhu naq fa inna ulaika alqaran da shi su dai qaran wannan الباطنية لا يمكن اسما هو علم محض كلمة مرات su ba masu da inkarin sunan ubangiji ne a matsayin suna tsantsa kaman almuzmarai ba kaman wasu baba'ir ba kaman huwa ai huwa in ka ce huwa ka ce hiya ka ce hunna ka ce hum ai kaga yana nuni zuwa ga lami- mai suna ko lamirin suna ne yana in ka ce huwa lamiri ne zuwa ga shi din in ka ce ana lamiri zuwa ga kai amma shi ana a cikinsa akwai wata sifa kawai yana nuni zuwa ga zatin kai zatin mai magana ne to su ne suke cewa to kaga shi ka ce ma Allah huwa su yanzu kaga kamar ibn arabi al-atai ibn arabi shi wannan mai hakikan nan kaga su suna cewa ubangiji huwa ai shi ake cewa wannan ba sunan ubangiji bane dan ka ce ma Allah huwa ko na da sifa ne ba alamun ne ma'a wani wanda aka taɓa faɗa shi a baya yanzu mai maimakon ka sake faɗansa sai ka ce shi wato an san shi kenan shi zai zama mudmarat ta zama ma wato a'lam ai saboda yana nuni zuwa ga a'lam ne to shi da ana yake cewa ibn tamiya yake cewa su karamin dan nan ya kamata a fahimce akida su ba ba suna ce ma ubangiji shi ba rayiye ba shi ba matacce ba yanda kawai nike cewa nike tabbatar da wato a- baba'ir ba wannan shi ne makasudin su ba wa inna ma yunkiruna ma fi asma'i al-husna min sifat al-ithbat abinda suke haka su ma suna yi ne saboda su kore ma ubangiji abinda suna su suka bauta na sun- na sifofin sa tabbatattu wannan shine makasudin su abu fa da wuya in ta ibnu biya wahala ne da shi an gane ko ba gane ba na sake bayani shi na dawo na yi dawo ne saboda a gane kun gane al-mudmar amma da kun gane al-mudmarat cewa wakilan suna a su suna nuni ne zuwa ga zati nuna sifa wato ba za ka iya wato fahimtar sifa yanzu ba za ka in ka ce shi ba za ka iya fahimtar shi fari ne ko baki ne daga wannan shi in ba ai. saɓani yanzu idan aka ce maka al'amin ya zo zan iya hararo siffarsa al'amin ya zo amma ka ce shi ba zai siffatar siffar al'amin ba ta hanyar ta hanyar wannan shi din kaga ta zama abdama'ir ko fa lawo din nan ba wannan ne pronoun ko shi ne huwa huwa nan huwa da hiya kaga ashe a alam ne kawai mahab an yi ne kawai dan ya nuna da zatin kawai mai suna to shi shi idan kace suna yawan ubangiji a alam ne kaga ka mai da sunan kaman baba'ir kenan sunan kaman baba'ir to sai ibn tabiya yake cewa to amma su a gane karami ba da suke ce ma ubangiji shi ba rayi ba shi ba matacce ba shi ba shi bai sani ba shi ba jahili ba yadda suke faɗa suna kore wa ubangiji duka wani abin da yake da ala yake da wani abin da ke da kishiya za su tabbatar da kishiyar da kishiyar za su kore mishi yake da abin da suke yin wannan su saboda su kore mishi a shi na sufa ne fa bayan suka yi to kai dan ahlul bayi da kai da kake kore wa ubangiji sufa sai da ka tabbatar mishi da sunan kai fa ka dace da su a natija kenan fa kun dace kun gane maganar sa shi ne ke cewa fa inna ulaika alqaran bil batiliya la yantiruna isman huwa alamun ba'd kalmar marat ba suna korewa ne kawai a matsayin kasancewarsa wato sunan kiranye kamar ba mai rai ba wa inna ma yankin ma fi asma'il husna min sifatil ithbati suna kore abin da ke cikin sunayen ubangiji ne kyawawa na sifofinsa faman wafaqahu ala maqsudihim hadha da haka duk wanda ya dace da su daga cikin ahlul zahir wajen maqsudin su wajen kore ubangiji suna ko da bai dace da su a lafazi ba amma maqsudin su ya dace da su ma'a da'a ma'a da'awahu al-ghuluwa fi zahir duk da da'awarsa da yake yi na wato wuce gwa da iri a zahiriyancin ma kansa muwafiqan li ghulati al-batiniya to anan ya dace da wato ghulati na batiniya fi dalika wajen kore wa bayyin sifa din wa laysa hadha mawdi'a bas min dalika amma dai ba ne wajen yin bayanin wannan ba ni dai na kawo ka ishara ne ka gane wannan kamar da nan na sha wahala ne ba an gane shi ko ba gane shi ba bi gaba yawwa wa inma al-maqsudu ni abin da nake nufi anan anna kullu ismin kowace suna kowane suna min asma'ihi daga cikin sunayen ubangiji ya dullu ala zati suna nuni zuwa ga zatin ubangiji wa alamati ismi kuma yana nuni zuwa ga abin da ke cikin sunan ubangiji min sifatihi na su na sifarsa العليم يعني نوي زاد العلم يتضمن صفة العلم الخلاق يتضمن صفة الخلق ال- القدير يتضمن صفة القدرة تو شيء وانا اتضمن انت هنا المطابقة فيها الدلالة على الذات تضمن فيها دلالة على الصفة أكون ولا صفة إنه أكيد أكيد ويدل على الصفة التي هي في الاسم الآخر kuma yana nuni zuwa ga ɗaya daga cikin sifan ɗaya daga cikin sunan sifan da ke cikin ɗaya sunan bisa dukkan luzum amma a hanya ta luzum kamar da na faɗa da su alkhallaqu ba za a samu alkhallaqu ba sai an sa sai yana da rayuwa sai yana da ƙarfi sai yana da to wannan an da dukkan luzum kenan wa kadhalika asma'un nabiy sallallahu alaihi wasallam to kuma haka zalika sunayen manzo Allah sallallahu alaihi wasallam mithlu muhammad kamar muhammad da ahmad da mahi da al-hashiru da al-aqib wani hadisi ne da ya zo a cikin ya zo a cikin sahihaini حديث جبير بن مطعم مثلا في سنة محمد سنة أحمد سنة ماحي سنة حاشم سنة عاقب محمد شين صاحب الصفات الحميدة العظيمة وانا كده اسمه في الكمالة الذي جمع صفات المحامي جميعها وانا اسمه في الكمالة مثلا يا هذا سو وانا شين محمد شايبو كو وانا أمجد يهي ديشي أتيم هالتو كو وانا هالتو كي يبان تجيئوسا شين محمد شين محمد شين شين مذمم وانا كما شين شاكوشي shi kuma ahmad shi ne wato wanda wato masu yabo ke yabansa wanda masu yabo ke yabansa ko wanda ubangiji ya yabe shi ya ɗauka ambatansa almahi shi ne wanda ubangiji ya share fata da shi allazi mahallahu bi shari'ati albatila bil zuhuri wal ghadaba ta hanyar wato jinjayi da ubangiji ya bashi na fuskar hujja da kuma karfi shi almahi wato ana isa muhammadu mahi alhashiru الحاشر أن كلام ذلك الحاشر سبودا لأن الناس يحشر لأن الناس يحشرون على قدمه sai bayan ya miƙe ne ubangiji ya gabatar da shi ya gabatar da tayar da shi sannan ta a tayar da sauran hukuma kila shi alhashim ɗaya daga cikin fasara kenan wasu daga cikin malamai kuma suka ce saboda kaga anan alhashim ai li'anna an-nasa yusharuna ba'dahu ba'da hashrihi huwa bayan ubangiji ya ya ya tayar da shi wasu ka ce alhashin wa dali annan saboda jama'a za a tayar da su ne bayan bayan annabtansa ba da qurubihi wa bi'satihi wannan fasara ce guda biyu da aka yi sai al-aqibu saboda li'annahu ja'a aqib al-anbiya saboda ya zo bayan annabawa duka wannan duk sunayen sai to yanzu abin da intaniya nake magana kaga Muhammadu da Ahmad da Mahi da al-Hashiru da al-Aqibu duka suna nuni ne zuwa ga zatin Annabi Muhammad sunansa ne saboda duka waɗannan mutaradifai ne min haifu dilalatuha ala ala zatin muhammadi an gane sannan amma kuma dukkan su sun kunshi kowanne wata sifa da yake banta da muhammad ya kunshi wata sifa da yake banta da ahmad ahmad ya kunshi wata sifa da yake banta da almahi alhashi da yake kunshi wata sifa da yake banta da to kowanne ta zammanu sifatan khassa الماحي لأن الله محابه بشريعته albatil kaga wannan wata sifa ce yake fatar ita wannan shine tilatin tabammu to amma kuma kowanne yana nuni zuwa ga ragowar dan uwansa ta fuskar luzum in ka ce Muhammad zai kunshi Ahmad da Mahi da Hashim da Al-Aqi ta fuskar luzum kuma an fahimta to wannan shine abin da shi ma mutum bai kuma zalika asma'ul qur'an aka zalika sunayen qur'ani مثل القرآن والفرقان والهدى والشفاء كمان القرآن mai rarrabewa da shari'a da waraka wal bayan da bayani wal kitab da littafi wa amsal zalika duka wannan min hasbi zalika ala zatil maqru akan shi wannan sifa ta ubangiji na magana din maganar ubangiji ya ni zuwa ga abu ne amma ta fuskan kowanne an kira shi da qur'ani saboda ya taro ayoyi da surori shi alqur'ani shine wanda muka taro abu waje daya ko kuma alqur'ani an karanta kusan wannan lafazin alqur'ani da ma ko dai daga قراءة يقرأ قرآنا أي جماعة يجمع جمعا وكما لقى المقروء كراتوه وكما لقى الفرقان لأنه يفرق بين الباطل بين الحق والباطل هذا كان فسكا wannan ko alhuda shari'a da sauransu ka ko wani ta fuskan nuni zuwa ga maganar ubangiji abu ne guda daya amma ta fuskan kuma ko wani ya da mata shi ma'anar abu ne daban-daban fa idza kana maqsudu sa'il sai mu tashi ana mu tashi ana fa idza kana ni ma na gaci da muka biya aka zo aka aka dosa bayanansa nan da dai abin da yake muku bayani shine ana a tafsiri ana iya samun fasarar magabata kai kana ganin kamar sabani amma ba sabani ne ba ba ko shi ne za ga malamai sun fasara abu da lafazi iri da iri ba amma wani lokaci za ka ga sun fassara shi ko da an tsare ta tamammul ko an tsare ta yuzu sai ka idan ka ga sahabi wani ya ce kaza sahabi wani ya ce kaza amma kuma ta fuskar dubu za su haɗu to ka ce fassara ɗaya ce kaka ce sabani ne wannan kaka ce sabani ne an fahimta haka malaka idan ka ga sahabi wani ya fassara wata ayan ta fuskar tamammul wannan ta fuskar tamammul kaka ce sabani ne ka ce abu ne guda ɗaya saboda min hasu natija hiya mutaradifa sai mu tashi fa idza kana maqsud sa'i to sai sai sai azumut wannan ko wanda kadarin bera ne ya cinye mu kai wannan bera da kuma na in ba in ka sa musu magani sai mutu ba dan kwana gida ka sun dawo wallahi wasu kanana ne hakan suke damu da eh mun da manya amma waje da san ba mu da su da zamani yanzu da kun wasu motoci ne suka kawo mana su masu dan ajiye abubuwan nan ala rage ba su itace da sauransu to harfu addal kitabu zuhudi kitabu zuhudi insha Allah wata zan tsaya ko mun bari sai mun je can karshen littafin sai muku bayanin hakikanin taƙiƙi wajen marubuta wannan zuhudi din akwai abin da zaka ga wani abin ma daga shi shi wato Ali ibn Hussein ibn Ali ibn Abi Talib ibn Zainul Abidin akwai abinda kuma daga Ali ibn Abi Talib ne ba akwai abinda kuma kawai dai wa'azi aka mana Allah ya bada lada amma ba nasu ne ba amma dai wannan wajen haka ba nasu ne ba ba nasu bane harfu zali yake cewa wa duniya kallati gharratka minha zakharifuha tasiru ila aljudabi تزحزح عن متالفها بجهد فما أصغى إليك ذو نفاذ لقد مزجت حلاوتها بسم فما كان لحبر من ملاذ عجبت بمعجب بنعيم دنيا ومغبون بأيام اللذاذ وموثر المقام بأرض قطر على بلد خصيب ذي الرذاذ ثم تجعل أرف الرأي أشي ودنياك دنياك التي غرتك ونتروئك التي غرتك زخارفها منها wanda wato kawa na duniya din daga cikin kawa cikawacin duniya din suka ruɗe ka tafsiru ilal juzazi wallahi za ta zo ta gaba ta zama sun lalace sun kakkarye su babu su ka jin dadin juzaz shine juzazan dai da zuwa qur'ani shine futatan futaman za su zo su gaba su lalace su kakkarye babu su dan ka jin jin dadin da kake a fafa da su idan ubangiji ya je da kai dadi ne da yan uwanka za su zo babu su ya je da kai daɗi ne da gidanka wata wani gidan zai zo babu shi ya je da kai daɗi ne da iyayenka wata za su zo babu su ya je da kai daɗi ne da kuɗi wata kuɗi zai zama kamar tsuntsu babu shi saboda haka tasiru ilal juzabi za su gushe daga baya su kakkare su gushe babu su baki daya dan haka kai aiki kawai ka huta mu kanka tazahzaha an matalifiha bi jawdin fama asgha ilaiha bunu nafabi sai ka ce tazahzaha bunu nafabin ma abuci basira mai karfin nafabin arzu basiratin nafiza wanda yake da basira mai kaifi ta zahzaha an matalikiya ya yi baya baya daga duk abin da yake mahalaka ce a duniya abin da zai zama asara za ta gadan masa kamar misali ya dinga tara mai yara dukiya asara ce ya dinga wato zai zama dan duniya kullum kullum asara ce za a zo da ran kamun ga da zai nadama saboda haka to nuna fazin mai basira mai kaifin basira ta zahzaha ya yi baya baya an matalifiya a kan mahalaka da ma'asaranta ta duniya bijudin da ƙoƙarinsa fa ma a tsara ilaiha bai saurari duniya ba da abin duniya ke gaya mace cewa zo ka tattara ni bai tattara ba ya rabu ya rabu da ita amma kai laqad muzicta halawatuha an wato zaƙin duniya din alawan duniya din ne aka zo aka garwaya maka ita bisunmin da da wani dafi da kai baka sani ba kana zuwa ka takan kwada fama kana li hadrin min malabi da haka duk yanda kai tunda an riga abin shan naka baki daya aka saba dafi to duk yanda kai kana yin kafa kafa hadrin shi da alhaiba baya baya da yin kafa kafa babu wani makawa in ka sha sai ka mutu saboda haka mutukar ka sha gidauniyan jiyan duniya to sai sai ta kaka malaka ba ga makawa kawai duk yanda kake so kai kace wala ka kafa kafa ba za ka iya kafa kafa ba a'jibtu bi mu'jibin zaka gani ina mamakin shi mawaƙin da mu'jin bi na'imi duniya wanda ke ya rudu da ni'iman duniya shi da an bashi kuɗi har yana ganin ma zai kafafa ma wani wa maghbunin bi ayyamin lazafi amma sai aka wato aka yaudare shi duniya ta yaudare shi da ranaku da yayi na jin daɗi na abin da aka bashi na duniya makabun shine kamun gada yake da zai samu makabun shine makadur wanda zai zama ya ya asara ya ya asara ranaku na jin daɗin sa shine makabun ayyamu takabun ranan kamun ga ko ya zama an cuce shi saboda an cuce shi yana da dama saboda an cuce shi ko saboda ya asara to shine kike ina mamakin wanda ya wato rubu da duniya da ni'imar duniya wa mazmuni da kuma ina mamakin wanda zai yana kamun ga yana nadama yana tilan ya tsaji ayyamin da zazi da rana ko na jin daɗi da ubangiji ya bashi amma bai amfani da su wajen wajen ya samu lada ba ya samu aljanna ba wa mutiril maqama da kuma wanda ya wato fifita ya tsaya bi ardi qasrin a wani wani fako wani waje kallon waje wanda babu bishiya a wajen duniya babu bishiya duniya babu abu wajen sha ba mashaya ce ba babu alhairi da zaka tsaya kace zaka zauna ka dimanta a duniya shi ne arzi ya siffata duniya da arzu kafrin wajen waje ne wanda babu wani inda zaka je kace zaka sa ra'a wajen ala baladin khasi ya bi ta duniya akan wani gari da zai je khasibin wanda ya bayyana kore shartake akwai bishiyoyi zarra zabi wanda kuma kullum akwai wato wani dausayi da ake wani saman ake masa na wato yayyafi na alheri da ke faɗo musu daga sama shi ne ce lahira lahira kullum ta ce alheri kullum cikin alheri alherin kamar kama kamanta shi da wani lambu wanda na farko dai kasan lambun damshi ne sannan kuma saman kuma sa ta ba shi damshi ko duk da haka ta ba ta ba shi ruwa ruwa kuma mai yawa ba ruwa is is is yanda ba zai ɗaya ta mishi shukan ba to haka lahira take to abin mamaki ne wanda ya fifita duniya wanda babu wani alheri a duniya ba kuma inda akwai lahira gidan lahira ta wanda a ciki akwai alheri akwai yabanya sai ya zama a bi amfani da wannan ba saboda samu jin lahirarsa wanda bai samu alheri a can Allah kyauta wanda dai duka alai ana mana wa'azi ne wajen masu wanda suka zama yan duniya ta isa abdul dinari abdul dirhami abdul khamila yan yan ina kwadala kwadala duk wanda akwai da kasan da ka gan shi kasan kawai na ka fune ma ina za ka nema yan duniya kawai tsaba to a ce maka dan duniyan nan to babu kyau wara ce maka dan duniya duniya amma dan lahira haka ya fi sauki sauki baina baina Allah ta'ala ya tabbatar mana da imanin mu Allah ta'ala ya tabbatar da gadugan mu to sai mu aure nawa ne yanzu eh to ni za mu yi karatun wanda ba su samu wurin nan ba lokaci ya abin da kusan muna jarabawa to bari mu damu abin nan sai mu bari sai a saboda insha Allah ku ya hakuri muka zo a sama sai mu sai mu wannan kowa kuma kurabu guda daya kowa lami ya karanta tabi daya ta Allahu salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid ala kana biyana wa qasmu al khairi ala kana tunkudu duka sharri ala kana tabbatar daga dagan mu ala kana tabbatar daga dagan mu Allah ya biya wa bukatun mu na alkhairi Allah ta'ala ya saka mu iyayen mu da alkhairi Allah ta'ala ya saka mu da mu alkhairi Allah ta'ala ya ba mu aminci a wannan ƙasa Allah ya ba mu aminci a wannan ƙasa Allah ta'ala ya shirya da mu zuwa ga abin da yake so ya da shi Allah ta'ala ya ba mu arziki arziki mai amfani masu neman dawoyi Allah ta'ala ya biya musu bukatun su alkhairi Allah ta'ala ya biya musu bukatun su alkhairi Allah ta'ala ya yauka arzikin mu Allah ta'ala ya kaba mu arzikin mu Allah ta'ala ya sa mu kashe arzikin mu a cikin abin da yake so ya da shi duk wani baki ciki da ya dai Allah ta'ala ya mana maganin sa Allah ta'ala ya mana maganin sa subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamu ala alhamdulillahi rabbil alamin masha Allah